الليل والنهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قدع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل ودرع ونخيل شنوان وغير شنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون نعم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد القاسم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت كناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكهها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى يومنا الحميد sha takwas ga watan Ramadan, hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar, wanda shi ne ne da shekara da ishirin da hudu. A ƙasar na jiya mun taya junanmu murna akan zagayowar ranar Badar, wato sha bakwai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda ta fara muka tauna a cikin mun taɓa waɗansu kaɗan daga cikinsu a irin wannan irinta ne aka yi rabon ganiman badar wato bayan an ribatar da su bayan an kai da kuma kan a ribatar da wajen su ne ko kuwa duk a gabayan su a halakar da su daga cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kamar abubakar da umar abdullahi wa abba ra'ayi ta shafa ba shi ne sai na uku yana da cewa gaba kare gaba ki da aka mata su a kashe su sai da aliyu ka sa shi mutanen da yake bangaren ku na banu hashim ya kakkashe maka su da shi da shi da hamza mu kuma kowa ka bada dama ya kashe nasa kawai a kama kowa ya kama gabansa akwai ruwan da ce ya ce a irani kawai a kewaye su da kaya a banka musu wuta duk wannan ya faɗi haka Mazala ya ba da dama akan kowa ya kawo fansa. Da Abbas kar aka ce shi. Saboda yana daga cikin mutanen da sun fito ne haka kawai a halin tilas, amma zuciyarsa tana tare da su a imani. Shi ma yana daga cikin suka fara a ta saba'in a cikin kafirai cikinsu hadda abu jahal wanda aka kashe din an kuma ribatar da mutum saba'in a cikinsu su kuma cikinsu hadda su sayi abbas bin abdul muttalib a lokacin wanda a kullum bayan an zauna an ce ya kawo fansa shi ma a nan ya ce mashi kowa ya ba da fansa amma kai naka za ka bayar da naka da na wane da na wane da na wane aka doda masa da yawa saboda kai mai hali ne ya ce a'a ina nake da kuɗin da zan bada wannan abin ya ce a'a ba fa kar mu yi wannan kar mu yi haka kai Ba ina da wani aikata da kuma a ba wa fara a kalma na kaza ba shi kalma rawa da akwai alaƙar kuɗi tsakanin mu da shi an gama shi wannan gudun ko ba to wannan abin babu wanda ya san wannan magana daga nisa ita ita sai Allah kuma da kuka yi abin a gabansa ma ya kunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa tasad illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala akthar illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yawm al-qiyamah saboda haka Allah yana gani ita to ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka rasulullah to wannan yana ɗaya daga cikin darussan badar sannan kamar yadda nake gaya mana akwai wani darasi da manzon Allah ya bari a Badar na adalci da nuna muwasat daidaitawa a tsakani wannan yana yana daga cikin abubuwan cikin darussan Badar yana ɗaya daga cikin darasin da kowa ya kamata ya tsaya ya tunaninsa manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna tare da sahabbai sai aka ga ya kasa zama ya kasa bacci sai ya zo zai kwanta sai a ji yana cewa kai ni kuwa ina cikin damuwa wani sahabi ba an sare ya ce mashi rasulullah wai damuwar me kake cikin yace wallahi nishin baffa na abbas nake jiyowa to duk sanda na ji yayi wannan nishin sai hankali na ya tashi bana iya yin bacci to nan ba an saran da ya ji haka sai ya zagaya ya je sassautawa abbas daurin da aka yi masa saboda duk an daure su to shi kenan zuwa can sai manzo Allah ya ji yayi shiru shi kenan shi ma sai ya samu bacci manzo Allah yake ce mashi yake tambayar sai na cewa ah ya aka yi na daina jin nishin Abbas ne wataƙila ya samu bacci wannan ba asara yace ya Rasulullah ai ganin damuwar da kake ciki a kai shi yasa na je har wajen na sassa masa shi ne yasa mu sake baya bacci sai ce to duk sauran fursunonin yakin ma ko ma ka je duka sassauta musu na su daure wanda ba babban sa ne ba kuma ya ce ya fito ba ma da niyyar ba bai fito da niyyar shi zai yake su ba kawai ya zo ne kawai dan dai kar Quraisha sai bai fito tare da su ba amma Allah sai ce duk aji a kukkunta sauran ma kowa ma a sassauta masa na ta daure sun ce albarkacin Abbas don kar kuma a ce ai da ya zo kan baffansa shi kadai aka sassauta wa ɗauri muku aka ɗaɗɗaure mu da kyau amma shi sai haka ana fata shi ne wanda yake nuna adalci da nuna muwasaci da daidaito wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake daga cikin darussan da ta bar mana akwai maganar addu'a yayi addu'a yayi addu'a a badar yayi addu'a a daren badar sayyidina ali ibn abi talib yana riwayar hadisi kamar yadda abu dawud da imamu ahmad suke riwaya daga wajensa imamu ahmad da an-nasa'i a sunan al-kubra yana cewa sayyidina ali yana cewa wa laqad ra'aytuna laylata badr wa ma fina insanun illa na'imun illa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yace na ga mu a daren da za a yi badar ba kowa yayi bacci ba wani mutum ɗaya wanda yake farke in ba manzan Allah ba sai shi kadai fa innahu qa'imun yusalli shine na ganshi na ganshi yana tsaye yana sallah yana addu'a haka ya kwana yana yi bai yi bacci ba a nan wajen malamai suka ce to sai kuma kai aliyu ba ku yi Abdullahi bin Abbas da Umar da Imam Muslim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a inda yake daga hannunsa yana addu'a yana yana Allahumma in tuhlik hadhihi al-isabata min ahli al-islam fala tu'badu fil ardi abada Allah in ka fa halka da waɗannan mutanen yanzu to ba za a ƙara bautar ka ba a ban ƙasa akwai ruwa da yace Allahumma hadhihi quraishun قد أتت بخياناتها وفقرها wannan akwai shawarar su ke da kwamfar su da ta'adinsu. Ta ji luka wato kan zibu wasu ta yin jaya da kai ta karya da mallanka. اللهم بارك الله على الله تصدق ما الكون لا يكون أما Allah sallallahu alaihi wasallam yana addu'a a wannan lokacin yana nuna jama'arsa ta cewa Allahumma innahum hufatun fahmilhum Allahumma innahum hufatun faksuhum Allahumma innahum jila'un ashirhum ya ce Allah da mutane na na na ina kwa da suke a kaka ko da kan ta ba ba ana ta daura da abadan abubuwa da kuma ba da suka su sai a ciki Allah ka ba su tura Allah da kuma da su aka ce sai da su da Thank you. amma dukkaninsu sai gashi an koma daga mai raƙumi ɗaya sai mai raƙumi biyu ga sulke an samu ga takobi an samu duk sun koma da su wannan ga kayan abinci ganima waɗancan sun ruga sun gudu an kwashi wannan ganimar an koma kaga Allah ya amsa addu'a kenan a nan wajen yana nuna mana darasin kula da addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga Allah ya masa alƙawarin zai taimake shi ya masa alƙawarin nasara amma duk da haka ya dage da yin addu'a. Ranar da za a washe garin ranar, wato kamar za a yi badar gobe da daddare manzo Allah kwana ya bai yi bacci ba kamar yadda ruwayan Sidna Ali take. Yana yace kowa ya yi bacci sai shi kadai kawai yana tsaye yana sallah yana addu'a. Ranar badar an ga yadda ya rinka yin addu'a. Ya daga hannu yana addu'a yana dagawa yana yana faɗo abubakar yana kusurci yana ɗaga sama ya zai cika maka alkawari zai cika alkawari da cewa zai cika maka alkawari ana nan maza Allah sallallahu alaihi wasallam ana da Ido sura'atu alha wa yace sai lalle hakika za a fara rubutu gidanta addu'a ce idan ya gama zai fita daga gidansa akwai addu'ar da yake yi in zai shiga masallaci akwai addu'ar da yake yi sallah zai yi a masallacin duka addu'a ce in zai fita daga masallacin akwai addu'ar da yake yi in zai ci abinci akwai addu'ar da yake yi in zai sha abin sha akwai addu'ar da yake yi in zai sha nono akwai addu'ar da yake yi in zai sa kaya akwai addu'ar da yake yi in zai cire akwai addu'ar da yake yi idan iska ta taso akwai addu'ar da yake yi in ana ruwan sama akwai addu'ar da yake yi in an yi kusufi na rana akwai addu'ar da yake yi in an yi na wata akwai addu'ar da yake in ruwan sama yana zuba akwai addu'ar da ko a ina manzon Allah babu inda baya gina addu'a to kai kawa da za ka zama addu'a so da yin addu'a wanda muke ba wanda yake yin tsoron bayan ba na hana kadewa addu'a ba to ba zai gaji da baku ba amma in kun gaji da addu'a to kuma wannan ku kuka jiyo kuma in ku roƙe shi ba za ku roƙa wa yake da ikon baku wa yake da ikon yaye muku wa yake da ikon sauƙaƙa muku wa yake da ikon yi muku share muku hawayenku sai Allah shi kadai ne saboda haka shi ya kamata a roƙa to badar ta koya mana wannan a cikin darussan a saboda haka yanzu yau an yi rabon ganima na badar kuma shi kenan kuma sai shirin komawa madina an kuma ci gaba da tafiya insha Allah jiya mun karasa suratu yusuf kamar yadda muka sani ta koya mana darussa da yawa amma daga cikin darussan da jiya ban faɗa ba shine akwai asiqatu billah wa asiqatu billah duk da asiqatu billah na dan tabbata wato dogaro da Allah mutum ya yarda da Allah a cikin komai cewa Allah ne zai iya yi masa mun tsinci wannan a cikin surar Yusuf. Sannan darasi na biyu shine afikatu bin nafs mutum ya zama ya amintu da kansa. Kaga Yusuf alaihi salam da ya zo kai tsaye saboda confidence ya ce musu ij'alni ala khaza'in al-ardi inni hafizun alim ka sanya ni akan taskar ƙasa domin ni anan ƙwararre ne masani ne kuma mai kiyayewa ne to wannan haka ake son mutum ya zama yana da confidence akan abin da yake da shi yana da sifa da kansa idan ka rasa siƙa ga kanka to ka rasa siƙa ga Allah baka da abin da zaka yi kenan baka yarda da Allah ba baka yarda da kanka ba ba abin da za a iya yi ki zama ya yarda da Allah kuma ya yarda da kansa to shi ma yana ɗaya daga cikin darussan da suratul Yusuf ta koyar da mu a ciki kuma da dai Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa a cikin wannan akwai lura ga masu hankali kuma ya gaya mana cewa duk manzannin da yake aikowa fa mazaje ne ƴan alƙarya ba mutanen jeji ba saboda haka yace in za su tafiya su tafiya a ban ƙasa su gaya ya ƙarshen mutanen da suke kafin su ya kasance gidan lahira shine yake alƙairi ga masu tsoron Allah yanzu ba za a hankalci wannan ba wannan aya daga ita Allah subhanahu aka ce to kuma ya fara in ba ta ba kuma shirya ne rahama ne ga mutanen da suka zama masu imani kisar annabi yusuf ta fara da mafarki ta ƙare da tabbatuwar mafarkin saboda haka a tsarki ya tabbata ga wanda baya yin bacci ballantana ya yi mafarki tsarki ya tabbata ga mai mulkin da mulkinsa baya ƙarewa tsarki ya tabbata ga rayayyen da baya mutuwa duk wani mai rai mamaci ne Allah ne kadai alhayyul ladhi la yamut shine kadai mai ran da amma shi baya mutuwa ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira suratul ra'di madaniyatun wa haya arba'un wa arba'una aya wannan sura ita ce suratul ra'd za mu shige ta yanzu ita ce suratul ra'd surar da ake ambatan ar-ra'd a ciki wa yusabbihu ar-ra'd bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi saboda haka an sa mata suna suratul ra'd saboda ambatan ar-ra'd a ciki madaniya ce a wani kaulin akwai riwaya guda uku da aka yi na farko shine annahas ya faɗa ya ruwaya a cikin nasikh ɗinsa da isnadin zuwa ga Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhuma cewa suratul ra'd makkiya ce makkiya ce baki da yansa haka Abu Shaykh da Ibn Murdawayhi su wa sun riwayata daga shi dai sayyidina Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhuma din akan cewa kuma madaniya ce baki da yansa akwai kuma wata riwayar da aka yi daga gare shi Abdullah bin Abbas din da daga Ibn Jarir ma ya faɗe ta ya ruwaice ta yana cewa madaniya ce amma sai wasu ayoyi guda biyu waɗanda su waɗannan makiyai ne sun sauka makka a can cikinta aya ta farko ita ce walau anna qur'anan suyirat bihi al-jibalu aw qutiat bihi al-ardu aw kullima bihi al-mauta bal lillahi al-amru jami'a أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارئة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد أيكينا ستبيو ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان إقاب وأنا آيوي قدا بيودن سي آه ابن عباس أما وأنا بيو سوكما يم مكة sauran ayar baki ɗayanta madaniya ne kenan akwai ruwaya uku da aka yi daga Abdullah bin Abbas ta farko duka yar Makka ce ta biyu duka yar Madina ce ta uku yar Madina ce banda waɗannan ayoyi da walau anna qur'anan da wala qad tuji'a to kaga waɗannan magana guda uku da arwaye shi daga wajen sa a madaniya ce a yanda mu muka dauka kenan haka na fi alwarshi a warshin annabi yake riwaya da mafi yawa daga cikin ƙurra'u. Saboda haka, suratul Rabi madaniyatu, sannan tana da aya arba'in da hudu, arba'un wa arba'un da aya, da ita da suratul ma'ariji, haka suke arba'in da hudu da ita ma'ariji makiya ce. Amma ita wannan madaniya ce, akwai ruwayan da take nuna cewa ayat ta ba arba'in da hudu ba ne, arba'in da uku ne. Lura da cewa am hal tastawi zulumatu wan nur kaga anan aya ake sakawa ai to amma akwai wanda kuma sai a wuce kul hal tastawi al-a'ma wal basir am hal tastawi zulumatu wan nur sai ai wakati kawai am ja'alu lillahi shuraka khalaqu ka khalqi fatashabaha al-khalqu alaihim qul illahu khaliqu kulli shay'in wa huwa al-wahid al-qahhar saboda haka ayar sai ta zama tun daga kul man rabbus samawati wal ard har zuwa al-qahhar duka aya ɗaya ce ba a sa aya a an-nur din in an sa aya an-nur sai ta zama 44 in an cire ta sai zama 34 wallahu ta'ala a'lam ita ma sai ta fara da bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai muke fara cikin abubuwan mu na'am
bismillahir rahmanir rahim alif آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك لحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون نعم ألف لام ميم را tana ɗaya daga cikin waɗannan ayoyi guda biyu suna daga cikin ayoyin da suke fara suka ƙarasa da kalma iri ɗaya a ƙarshen ayar sun karasa da kalma iri ɗaya a ƙarshen ayoyinsu kuma ga su ayoyi guda biyu a jere wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun alif lam mim ra tilka ayatul kitabi alladhi unzila ilayka min rabbikal haqq walakin akthara an-nas la yu'minun ka za su a jere akan wannan suna nan a cikin alqur'ani za ka gamsu a jiba jiba a wannan gurin kamar irin su لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله ان الله غفور رحيم يا ايها النبي كل من في ايديكم من الاسرى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم كaka su ma da ajiri suna nan da yawa alqur'ani in an in an lalle ka an samu to wannan ma haka walakin asaran nasu la yu'minun والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ألف لام ميم را waɗannan haruffa guda uku mafi ingancin fasara a wajensu shi ne ka ce Allah shi ne ya san me yake nufi da faɗarsu yana ɗaya daga cikin ijabi na alkur'ani wanda kullum abin da ake magana shi ne ba ainihin fasahar da take tattare alkur'ani kadai ba ba faraga da iya magana kai ba ba lakin zance ka gan shi ba tankaltan kai ba amma abin da ke faruwa shine a kawo abin da larabawa za su kasa fasara me sannan duk dabarar ka bi hikimar ka ba za ka iya karanta su ba sai malam ya koya ma yanda ake cewa saboda yanzu ba wasali a tare da su balantana ka ce zaka fita wasali ka gani saboda haka yanzu idan aka kalli wannan alif lam mim ra din nan aka bar shi anan to in mutum ne kokari ne wanda bai je makaranta ba ya iya tada baki iya abin da zan iya cewa ya ce alamara sai ko wani fataha ba ka iya ba a nan wajen ba wasali ake yi ba faɗar rufuɗin ake yi sai ka ce alif lam mim sannan ka ce ra haka za ka kira su kuma fasarar da ta fi kowace fasara inganci ka ce Allah ne kaɗai ya san me yake nufi da nan ba wanda ya sani shi ne fasarar ta wacce ta fi kowace inganci ita ta fi zama lafiya akwai riwayar da ibnu jarir yayi daga ibnu abbas radiyallahu anhuma yana cewa waɗannan haruffa yankakkun nan alif din tana nufin ana lam din tana nufin Allah ana Allahu mimun din tana nufin malik ana Allahul malik ra'un din tana nufin ara ana Allahul maliku ara to kaga wannan amma zannin subut ne tabbatuwar to zato ce muna zaton cewa haka ake nufi wani ma yana iya cewa to ba haka ba ko alif da lamun alif din ai akwai na Allahu lamun din akwai na ladifu mimun din akwai na maliku rawun din akwai na rahmanu da rahimu da ra'uku wani a ciki Allahu a'lam shi san me yake nufi saboda haka sai a ce alif din Allahu lamun latifun mimun malikun ra'un rahimun ko rahman ko ra'uf ko wane ne a ciki oho ka gani sannan kuma malik din akwai mimun din malik akwai na muntaqim suna Allah ne ka gani akwai na mubdi'u akwai na muhsi akwai na muhyi akwai na mu'idu duk akwai na mumitu duk shi ne ai akwai na mudillu duk shi ne akwai na mu'izzu to kaga wane a cikin kamar yanzu aka ce alif lam mim tilka sun san ma'anar me tilka tilka a tilka sun san ma'anar me aya sun san kullati sun san ma'anar sun san ma'anar amma alif lam mim ra sai su karanta ga gaba a can sun sani la yu'minuna sun san bayan san me alif lam mim kuma ijazin su tsaya kasa me ake nufi ijazi ne na alqur'ani wani littafin bai zo da haka ba wannan haka Sheikhul Islam radiyallahu anhu yace to matsayin ijazin alqur'ani kenan a zo a faɗi wata magana guda ɗaya ga ta an faɗe ta da haruffan yaren larabci amma me ake nufi da ita ba sani ba to wannan kadai gagara ta alqur'ani kenan sun san hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shekir wannan maganar ba me ake nufi da wannan abun ne su tsaya su shiru hankalin su ya tsaya tunanin su ya tsaya ya dakata a kan sun kasa gane me ake nufi a wannan wajen to a nan wajen ijazi na alqur'ani kenan gagara ta alqur'ani tilka ayatul kitab waɗannan da kake gani ayoyi ne na littafi wani littafi shi ne alqur'ani wallazi unzila ilayka min rabbika alhaq yace to hakika kuma allazi unzila ilayka min rabbika abinda aka saukar zuwa gare ka a wajenka shine na alqur'ani dinnan alhaq gaskiya ne fa babu shakku ko kokonto a cikinsa kaga wannan ayar kamar iri ɗaya ce da zalikal kitabu la raiba fi walakin na aksara nasi sai dai da mafi yawan mutane la yu'minun ba ta yi ba ta yi imani dama mun faɗa a can baya wa ma aksarun nasi walau harasta bi mu'minin mafi yawan mutanen ba su zama masu imani ba to walakin na aksaran nasi la yu'minuna mafi yawan mutane ba su yi imani ba na'am الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون
نعم الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون a wannan aya Allah yana cewa Allahu Allah wanda ya saukar da alkur'anin nan Allah wanda ya saukar da waɗancan labaran a baya Allah wanda ya to shi ne da fasa akan gadon ba. Wane ya tsare karagar mulki, ba in ka je za lallai ka same shi akan karagar mulkin ba ma'anarta ba yana nufin zama akan kujerar mulkin ba shine sarautar ba. Ba zama akan karagar mulkin ba ne sarautar, a'a mamayar ya zama sarki ne sarautar, to da haka sun matsawa alal arshi. Istiwa an yi ji koyi, da ya san da ya dace da shi. Istiwa'i an san shi kaifiyarsa ba a santa ba. tambaya a kansa bid'a ne imani da shi dole ne haka istiwa'i kowa ya san shi kafiyar kuma yaya ya zauna ko ko yaya yayi istiwa'i da ba wanda ya sani imani da shi kuma wajibi ne tambaya akan yaya yayi ko bid'a ne saboda aka kamata haka ana al'arshi tara a kan al'arshi Allah ya yi magana a kan al'arshi a kuma yi da kuma a ce ta matsara wata sabbatan bambarai da bambarai da dukkanin halittar duniya a ɗaya idan aka kwatanta su a kan kursiyi wajen girmansu to ba su fi kamar ka jefa ɗan zobe kaɗan a tsakiyar dokar daji ba. Kamar haka ne saboda girmansu. Ita kuma haka kursi take idan aka kwatanta girmanta a jikin al'arshi. Ka jifa. Wannan shi ne abin da ake magana a kansa. Saboda haka wannan yana daga cikin abin da ake so a yi imani da shi. Ya daidaita a kan al'arshi daidaiton da ya dace da shi. yudabbiru al-amr na wasakhara wa sakhara ash-shams wal qamar yace shine kuma ya hore ya hore muku rana wal wal qamar da wata wannan rana da wata din nan baki dayan su kullun kowannen su yajri li ajalin musamma الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون kullun kowane daga cikin su yajri yana gudana ne da adalin musamma zuwa ga wani lokaci abin ambatawa wato zuwa ga ranar tashin alkiyama da ranar tashin alkiyama Allah ya gaya mana cewa duka waɗannan abubuwan za su canza daga yadda suke yawma tamuru sama'u maura wa tasiru jibalu sayra ranar tashin alkiyama ne idza shamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat وإذا الجبال سيرت وإذا الإشار أطلت هكذا وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت هكذا دون النم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت هكا أقول إذا السماء فرجت أقول شيخ الله كل كون أدد سوى أن الأبوان ده أكفدا وسخر الشمس والقمر رانا da wata kullun kowane daga cikin su yajri yana gudana ne da adalin musamma da lokaci zuwa ga wani lokaci musamman abun ambatawa wanda idan lokacin yayi daga nan kuma aikin sa ya kare
نعم نهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون
اثنين kenan da aka shirya ka a miƙar da ita a kafin ta a cikin al'adar miƙar da ƙasa ta jira lafiya ya sani kuma duwar wasu ma na wuri a kasa ta hara da wani da cikin mata wasu ya faɗi wani sun yi kama daga kowane abu na 'ya'yan itace Allah ya sanya masa abubuwa guda biyu masu kama da juna abin da ake nufi ana nufin James Lane din nan idan an ce abu da ɗaci sai kuma a ce ga mai zaƙi ko to haka za ka ji mai zaƙi da mai ɗaci mai zarfi da mai daɗi mai gishiri da mai zaƙi haka dai za ka ga bibiyu bibiyu bibiyu bibiyu bibiyu haka kuma Allah na faɗa min kulli shay'in khalaqana zawjayn Allah shi ne yake sawa ya lullufe dare da rana. Saboda haka sai kaga dare yana zaune ana cikin dare sai kaga rana ya zo ana cikin wuni sai kaga dare ya zo shi ne yukawiru laila ala nahari wa yukawiru nahara ala layl wa yuliju laila fi nahari wa yuliju nahara fi layl haka yake yi shi ne sai shigar da wannan ya taho da wannan ya sanya ayoyi guda biyu wa ja'alna al-laila wan nahara ayatayn fa ma'auna ayatal layl wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan shi ne ya sanya su ayoyi guda biyu فمحنا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة saboda haka yukshin lailan naha tafiyar da yake sawa dare ya lullube wuni kuma wuni ya lullube dare na fi zalika la ayatin li qaumin yatafakkarun a cikin wannan abin da aka faɗa akwai ayoyi ga mutanen da suka zama suna yin tafakkuri a cikin halittar Allah su gane cewa lalle Allah subhanahu wataala yana tafiyar da dukkanin abin sa yanda ya ga dama wa huwa allazi madda al-arda shine ya buɗe ƙasa ya shimfiɗe ta. Ana cewa, kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ce wal arda ba da zalika da haha. أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها saboda haka Allah da ya fara faɗa ya ce antum ashaddu khalqan am as-sama banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa دهاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها waɗannan abubuwa Allah ne ya yi shi ya gina sama ba tare da ginshikin da kuke gani ba shi ya tsaka ta nan Allah subhanahu wa ta'ala ya tsaka da kuke sama da duniya ta ha ta ha kun furu ba muka gina ta ya ta ta ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم saboda haka shi wannan saman da ta Allah ya yi ta da inganci ba a taɓa jin tarihin inda aka ce a tarihin duniya tun daga kirkirar farkon duniya har ya zuwa yau ba a taɓa jin tarihin cewa wani yanki na sama ya rubzo ba babu shi sai dai wani yanki na azaba ta sama وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا هجارة من السماء أو ائتنا بعذاب عليم فأنت يا زو يا سامي أما ba a taɓa cewa ga inda sama ta rubuto ba ga shi ba a ganin ginshikin in akwai in ko babu asalan to balle ma ba ta da ginshiki an taɓa gani sannan Allah subhanahu wataala ya ce masa to gashi nan kuwa in kuna so فارجع البصر هل ترى من فطور الله خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو هاسئا الله يا عيسى وتسمى وتا انا magana ana cewa tsakanin ta sama ta daya zuwa sama ta biyu tafiyar shekara ɗari biyar ce tsakanin ta biyu da ta uku tafiyar shekara ɗari biyar ce haka tsakanin ta ɗari ta uku ɗin da ta hudu har da zuwa ta bakwai ko ta tsakanin wannan da wannan tafiyar shekara ɗari biyar ce ya yi mi'raji wa an ta tahtari sab'a fi ta'ati fi fi طريق من الدنو ولا مرقا لمستنم خفضت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العلمي صلى الله عليه وسلم haka yayi tafiya irin tafiyar haske saboda tafiyar haske haske yana tafiya a cikin minti ɗaya tafiyar miliyoyin shekaru in kana so kaga haka shine ka kalli yadda za a haɗa wayarin ɗin abubuwa da yawa saboda haske abu ne yake da jarumin wata tafiyar manzo Allah astaghfirullah astaghfirullah kuma ya tafi da kibla ne dan me zai ce da abdi abdu ba zai tabbata ba sai jikin da ruhu sun tabbata jikin ya tafi ya tafi ya tabbata lokacin da jibrilu ma ya tsaya da cewa su la illa lahu maqamun ma'lum nan za a tsaya yanzu nan wajen kai to nan kuma ina a ina zo kusa nan wajen ai ba kuma da kuma ba itace ya sanya shi kashi biyu akwai sanda wasu malamai suka ce akwai marhalar da yake kaiwa sanda yake da ɗaci akwai sanda yake da turi ne turi akwai sanda a zaɓi in ya ga dama yana iya sa a ainihin sa wanda mai ɗaci amma kuma daga cikin bawon da ɗaci da makaki tsakiyar shi ake bukata da zaki kamar lemu kaga bawon lemu duk gangancin ka idan ka iya cin bawon kawai ko amma tsakiyar fa shi kuma zaki ne da shi kuma kullum fa shi kuma ɗaci an ce aka bude wannan kwafsar aka shiga ciki aka fito da shi aka ɗauka shi ma za ka ji daɗin sa bai kai biha warra'adi shine ce wani kushi biha warrad da suratul ra'd da nan a cikin suratul ra'd yanzu ke ra'd Allah ya samu dace alhamdulillah alhamdulillah hada ما شاء الله لا قوة إلا بالله فإن تعفو تجيب العفو الله وإن تعفو تجيب العفو الله اللهم اكتب ما تهويه علينا بصرك والدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلل علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا طالبا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك ريدا ولنا فيها سلام إلا قضيتها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة